طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da amincewar shi da kadartawarsa ya haɗa mu a wannan yammaci na ranar Alhamis a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Sabirul Huda a wannan gari na Damagaram domin ci gaba da karatunmu na littafin Umdatul Ahkam na Al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ganshi. idan ba manta ba yau muna ɗaya ga watan zulqaida hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ya daidai da tara ga watan ga watan Mai wata na biyar miladiya ta 2024 darasinmu na ƙarshe mun tsaya ƙarshen ko kuma cikin hadisin Abdullahi ɗan Umar, hadisi na 284 a cikin wannan littafi. Da malam yake cewa ana Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma qala qad asaba Umaru ardan bi Khaybara fa ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yasta'muruhu fiha fa qala ya Rasulullah inni asabtu ardan bi Khaybara لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورد قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثر وتوانا حديثي منهار بياني شلوكة يقاري شيني حديث دا عبد الله دان عمر يرد الله تتبتا أغريش يرويتو من شيد بابنشي عمر بن خطاب Ƙala yake cewa kada asaba umara ar umaru ardan bi khaybar wato umar baban shi umar dan khattab yarda Allah ta tabbata a gare shi ya samu wato wata gona wato a khaybar da aka samu ganima khaybar to umar sai ya samu wato wata gona ta gwado akan abin da ya shahi wato raban shi fa ata annabiyya sallallahu alaihi wa sallama yasta'miruhu fiha sai shi Umar yarda Allah ta tabbata a gare shi ya zo wajen annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ya nemi shawarar shi wato game da wannan gona ko game da wannan garka ta shi faƙala sai Umar in yake cewa ya Rasulallah ya ma'azan Allah sallallahu Alaihi wasallam inni usibtu ardon bi khaibar lalle ni wa na samu wato wata babbar gona ko wata babbar garka a wato garin khaibar yake cewa lam usib malan qattun huwa anfasu indi minhu ce da ban taba samun wata dukiya wadda tafi nagarta tafi wato tsada fiye da wannan wato abin da ya shafi wannan gona da na samu fama ta amuruni bihi yace ya rasulullah me kake bani umarni me kake bani shawara game da mi game da wannan gona mi zan yi da ita faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi in shi'ita habasta aslaha wa tasaddaqta biha wato in ka ga dama kana iya ka rike wato asalin ta kai sadaka da ita wato in ka ga dama ka je kai waqafin ta kai waqafin ta fi sabilillah qala sai yake cewa fa tasaddaqa biha sai Umar yayi sadaka da wannan gonar tashi babba gaira annahu cewa da yayi sadaka wannan da yayi la yuba'u asluha wannan gonar ya bada ta wakafi ba za a saida asalin ta ba ba za a saida ta ba wala yuhab haka ba za a bada ta kyauta haka wala yurafu ba za a yi gaje ta ba magada ko da ya mutu ba za su ci gadon ta ba qala sai yake cewa Abdullahi dan Umar fa tasaddaqa Umar sai Umar ya bada wannan babban gonar tashi fil fuqara'i ya bada ta ga wanda suke fuqara talakawa wa fil qurba da wanda suke makusanta nashi wa fil riqabi da wanda suke abin da ya shahi bayi ya bada ta a sai bayi a ringa iyautawa wanda suke musulmi ya ce wa fi sabilillahi ya bada ta domin ɗaukar kalmar la ilaha illallah wa ibn sabil haka ya bada ta ga mutumin da ya zama to abocin tahiya wanda guzurin shi misali ya kare ya je shi ma ya anwani da wannan gona tashi yace wadai da mutum wanda yake bako yace kai wala junaha ala man waliyaha an ya'kula minha bil ma'ruf ai babu laihi ga mutumin da ya jibinci lamarin wato kula da ita wannan gonai ko wannan garkai ya ci wani abu daga cikin wannan wato garkar da ya bada ta wato bil ma'ruf da kyautatawa aw yud'i aw yud'ima sadiqan ko kuma wani abokin shi ma idan ya zo wato ya zamanto ya bashi ya ciyar da shi wato da wannan wato gona sai ce ghaira mutamawwilin fihi ba wanda zai zamanto ya me da wannan gonar ta zamanto tashi Hausa suke cewa wanda yake me da kwan wani nashi ya zamanto shi ya me da ta tashi ce ko kuma a wani lafazi ya zo ya ce gaira muta'azzim ba wanda yake nihin ba ya zamanto wannan ya tara dukiya wato da wannan gonar ya tara ma kanshi wato dukiya to wannan hadisin a jumulce malam ya kawo shi dan ya nuna mana abin da ya shafi waqafi menene waqafi shine ka sarwantar da wata dukiyarka ko kuma wani abu naka ka bada shi fi sabilillahi dan kana neman wato sakamako a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala wanda kuma zai abun idan ka bada shi zai zamanto ana anhwanuwa da shi ana aiki da shi koda fa bayan ka mutu zaka ringa samun lada akan wannan idan aka ce waqafi ba sai babban abu ba mafi yawa mutane idan ana cewa wane ayi waqafi ko kuma wani abu makamancin haka sai ya ce a'a sai ya samu wata dukiya ya zo ya gina masallaci ko kuma ya gina makaranta wannan shine zai zamanto ya zamanto yayi waqafi a'a daidai da gwalgwadan abinda ubangiji subhanahu wataala ya zamanto ya azurta ga ya baka kana iya zuwa kai waqafi da shi akwai da yawa daga cikin mutanen mu abokan mu wanda muka yi karatu zaka gani idan aka zo wato abin da ya shafi masallaci na Madina sai su je su sayo alqur'ani su je su kai cikin masallaci su aji kai ne a unguwarku wani masallaci babu abin da ya shafi alƙur'ani wanda ake karatu ba laihi ka je ka siyo wato ƙur'annai ka kawo wannan masallacin a ringa karatu duk lokacin da aka yi karatu za ka samu lada yana kai maka dalilin wannan waƙafi da kai ko kuma ya zamanto ka taimaka ana gina wani misali masallaci ko makaranta ko hatta da littattafai na karatu wanda ɗalibai misali bisu da littafin da za su ringa yin karatu ka je ka sayan musu duka wannan yana shiga cikin wakafi wanda yana daga cikin babban abin da ya shafi ribar wakafi shine ko da ka mutu wannan lada yana iske maka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya cikin hadisi yake cewa idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha idan dan adam ya riga ya mutu to daga radda ya mutu ayyukan shi sun kare sai ɗayan abubuwa guda uku ayyukan shi na lada samun lada ko zunubi ya tsaya sai ɗayan abubuwa guda uku menene na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sadaqatun jariya ita ce sadaka mai gudana to sadaka mai gudana ita ce ka je kai wakafin abu ka bada wani abu wanda za a ci gajiyar shi kai ne ka isko wani waje ana gini sawawun ana ginin makaranta ko ana ginin ajijuwa ko ana ginin masallaci daidai da saka guda ta siminti ka zo ka bada aka share ka a cikin wannan kai ma zaka samu ladan ka gulgudan abin da ka bada to wannan shine yawa daga cikin mu zaka gani bunmu da sakafa ko kuma bunmu da irin tunanin taimakawa irin wannan ayyuka sai dai mu bace a ai irin aiki wannan babba kawai sai wani mai dukiya ko kuma wani mai kaza ya zo yayi tukun zai zaman to shine zai wadatar da shi a'a kai ka kawo naka gudunmuwarka ka kawo wannan ya kawo wannan ya kawo sai ka gani game da ku wanda kuke zamna kun tara abin da za ku iya ɗaukan yaunin wannan abin gabaki ɗaya shi ba dole ba sai an ce wani mai kuɗi shi ne zai zo ya bada ko kuma shi kaɗai zai iya taimakawa kaga kai kana son aljanna mai kuɗi yana so ko bai so yana so mu duba zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama talakawa ƙaran masu kuɗin suka kai masu kuɗin na zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama masu dukiya suka zo suka ce ya rasulullah zahaba ahli dusuri bil wujuh ai ma abota dukiya sun tai da ladan gabaki daya ya rasulullah ya akai suna yin sallah kamar yadda muke yin sallah suna azumi kamar yadda muke yin azumi suna bada sai kuma abu ɗaya da su suke yi mu kuma bin mu yin shi shine wa yatasaddaquna bi fuduli amwali wato suna yin sadaka da dukiyarsu suna taimakawa mu kuma talakawa bin mu da dukiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to kuma ba Allah subhanahu wataala ya sanya muku wasu abubuwa wanda za ku ringa yi samun lada kuna yin kamar sadaka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku je ku ringa yin takbira inna bi kulli takbiratin sadaqa tasbihi sadaqa tahmidi sadaqa hawqala sadaqa kaza sadaqa sadaqa suka je suka koma suke yi masu dukiya he suka ji su ma suka dawo suke yi sai suka da ƙara dawowa dai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ga abinda ka ba mu kuma su ma sun dauka suna yi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu to wannan zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala Allah ce Allah subhanahu wataala yake ba wanda ya ga dama to idan Allah ya baka dukiya ba wai ka zamanto ka rike ba kawai kai da kai sai kai kana dukiyar ka dukiyar ka shi yasa wata ruwaya ta zo take cewa mutane suna son dukiyar magadan su fiye da dukiyar su wato dukiyar magadanka wanda zai gaje ka kafi son ta fiye da dukiyar ka kace a ai kowa ya fi son dukiyar shi fiye da dukiyar wani ko ba haka nan ba to yanzu dukiyar da ka zo ka tara dukiyar waye daga ka mutu ta magada dukiyar ka wacce ce wanda ka zamanto ka dukiyar ka menene kamar yadda yake cikin wancan hadisin dan adam yana cewa dukiya ta dukiya ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ba dukiyar ka ba ce abin da ka ci ka je ka tutiyar da shi ko kuma abin da ya zamanto ka sanya kaya ka tsofar da su ko kuma wani abu makamancin haka dukiyarka wadda zata ma anwani ita ce dukiya da ka zamanto ka gina lahirarka domin ka samu wato sakamako a gobe ranar tashi alkiyama ka zo ka yi sadaka shi yasa yace sadakatun jariya sadaka mai gudana yanzu mu duba mu gani masu dukiya a garin nan cewa ne yana da dukiya yana da misali gidaje na haya kamar yadda muka bada misali sama da gida 20 yace to daga yau gidan nan guda 20 na ware wannan gida na unguwa kaza na ware shi daga yau kudin haye shi banna amsa a ringa kai shi masallaci a ringa biyan wutan masallaci ko kuma a ringa kula da masallaci da wannan dukiya to wannan ka gani matukar gidan nan yana nan sannan shi gidan wannan ka bada shi wakafi daga lokacin ya huta daga gado ba a cin gadon shi ba a cin gadon shi kawai aikin da za a yi aikin lada ko da ka mutu lada yana iske maka wanda da a ce baka yi ba haka nan yau ka mutu shikenan wannan gidajen sun zama na magada an samu cikin ɗiyanka ne wani ya samu a cikin rabon shi da aka bashi ya ma wani abin alkhairi wanda zai iske ka amma wanda bai maka ba in ba a maka ba kuma shikenan wannan dukiya da kake ta karewa dukiyar su ce ta magada ta magada ka bar musu kai kuma abin da ka wanzar da shi shine zai zaman tuya wannan inka ana ba da kissa wani bawan Allah wanda ya zamanto yana da dukiya dukiya yake da sannan kuma bai da iyali iyalin shi duka gabaki ɗaya sun mutu sai wani ɗan uwan shi wani ɗan uwan shi kaɗai ya rage mashi kuma shi kuma ɗan uwan nashi fi sai jituwa tare yana wani gari yana wani gari can wancan ya mutu aka rasa waye ɗan uwan shi wanda mai kuɗi ne yawa can da kyal aka samu wannan wanda ɗan uwan nashi wanda bi su jituwa aka ce to wani wani ɗan uwanka ne yace eh to gashi dan ya rasu ya mutu kuma ba mai cin gadon shi sai kai aka zo aka ce to amma tunda ka samu wannan duke ya kamata ka zo ka gida mishi wani misali wani masallaci ya zama to waqafi sadaka jariya ta ringa iske mishi sai a kawai dami bai gina ma bakan shi dami bai gina ma bakan shi to shi yasa tun kana raye ya kamata ka gina ma kanka wato gobe gobanka ka gina ma kanka gobanka yanzu mu duba mu gani a Saudiya akwai wani ana ce mishi Sulaimanur Raqib yadda ya zo mai kuɗi ne dukiya masha Allah ya zo ya tara tsiyan shi baki ɗaya ya raba musu kuɗi kowa aka ba shi ya zamanto an ba shi an ba shi sauran dukiyar ta shi kawai ya huta ta yace ya yi tawafa shi ya koma masallaci kawai yake ibada waqafi yayi ta kawai aje ai aka yi muassasa ce babba aka samu ta muassasatul rajihi aka zo ake mu'amala ake taimaka ma mutane da abinci da talakawa ake taimaka musu kai yanzu akwai banki ma a Saudiya wanda sunanta bankin rajihi ita ba kuma kalkashin wannan waqafi take to ka duba ka gani wannan dukiya ita take ta yi albarka ta yi albarka ɗiyan shi ya kama kowa ya bashi kuɗi ya bashi abin da yake so ka ida faɗin abin da kake so a baka shi kenan ya je sauran dukiya tashi kawai ya je yi waƙafinsu ya koma masallaci yake ta ibada to ka gani irin wannan in ma baka yi ba wannan kai dai ka gina ma kanka wato abin da zaka samu gobe ranar tashi alkiyama kuma wai ba sai babban abu ba ba sai babban abu ba gwalgwadon iyawanka gwalgwadon abin da kake gani wato zaka iya ka gani ana aiki misali nan ka isko ana makaranta ana gini wani ga gudunmuwa ta ko da dala 100 ce ta sai birgin siminti nawa ta sai birgin siminti biyu to ka gani ka share ka bahun siminti in ka so shi ka kawo ka share ka an zo ana buƙatar kaza ka zo ka kawo ka share ka matukar wannan abin yana nan ya wanzu matzakarin ka samun lada ko bayan rasuwarka wannan shine hadisin nan yake karantar da mu akan abin da ya shahi wato waqafi to Umar bin Khattab yake cewa bai taba samun wata dukiya mafi tsada wanda yake santa babba kuma kamar wannan gona da ya samu a Haibar wanda mu duba mu ga hadisin Bi'ru Bi'ru Bi'ru Buda'a lala hadisin Ka'ab wanda yazo da aya ta sabko lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun bayruha ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duka cikin dukiyar shi bai da wata wato dukiya wadda yake jin daɗi ta kamar wadda take da tsada kamar wannan garkar tashi ya ce ya rasulallah zan yi sadaka da ita in bada da fi sabilillah dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi shawara ya ce ka bada ta ga makusantan ya bada ta sadaka to ka duba ka gani yanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan wani abu ya zo kai tsaye ba haka ba suke tamfizin abin a'a suna neman shawara ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka kai ma duk lokacin da kake tunanin zaka aikata wani abu na alkhairi ka nemi shawarar wanda suke manya ko wanda suke magabatanka akan wannan abu sai su zamanto sun dora ka hanya wanda zaka je ka isar wato ka sanya misali in dukiya ce ka sanya ta inda zata wanzu ta samu wato ka ringa samun lada ko da bayan wato mutuwarka to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi in ka so ka je ka bada ta waqafi idan ka bada ta waqafi ka rike asalin nata misali waqafi shi idan aka bada shi daga yau shikenan ba a ci gadan shi ba magada ba su ba wannan wajen idan su nemi can wata dukiya da ka bari sannan ba a bada ta bayya zaman tahu ba a bada ta wato kyauta ka bada ta wakafi a shikenan baka zo ba kuma kace a yanzu ka ba ma wanci kuma ba a saida ta wannan kawai yahu ta ka sadaukar da ita ka ba ma ubangiji kana neman lada ubangiji subhanahu wataala ya baka lada to shine Umar dan Khattab sai ya bada ta sadaka ga talakawa duk wani wanda yake talaka ya je ya zamanto ya ci wannan abinci da yake cikin garkan nan da aka zamanto an ka hudu bancin shi yace wa fil qurba wanda suke makusanta makusantan shi su ma su je ya bada ta sadaka su je su dauki wato abin da suke so su yi amfani da wannan haka wa fil riqabi idan tsirrai sun huto tayi da bino tayi kaza tayi kaza an zo an saida ga dukiya an samu to aje a so bayi a iyauta su yace wa fi sabilillahi haka yau ana zo a tayi yaki ana so a sayi makamai na yaki to aje gonan nan yau an samu dukiya aje a sai da wani bangare na abincinta ba ita ba za a sai da ita tana nan a abinda ta hudu aje a sai da a sai wannan kayan da za su taimaka a tahi wato zuwa jihadi ko kuma zuwa wato daukaka kalmar la ilaha illallah haka wa ibn sabil mutumin da yazo wato ya matafi guzurin shi ya kare to shi ma idan yazo aje a bashi wato wani abun ya kara satahiyar shi haka waddai mutum ya zo bako bai da masarki ya je can ya zamna ya ga abinci ga abin sha ga kuma masarki haka wai ce wala junaha ala man waliha man waliha an ya'kula bil ma'ruf an ya'kula minha bil ma'ruf haka babu laifi ga wanda ya jibinci lamarin da kula da ita shi ma ya ci wato daga cikin abin da ta hutar amma ya ci da me da kyautatawa kada yayi almubazziranci kai wala junaha kuma au yut'ima sadiqan wani abokin shi ya zo ya ce to wane abokina ne kai zo ga gona mata wannan mu ci abinci ko kuma wani abu makamancin haka shi ma babu lai yace ghayra mutamawwilin fihi ba wanda zai kanannage ba yace a wannan gonar tasu ce a wannan abu nasu ne su kawai su zasu yi tasarrufi yanda suka ga dama ko kuma wa fi lafzin a wani lafazi yace ghayra muta'assir ba wanda zai zo ya maida wato ya zamanto yana neman ya azurta kanshi da wannan gona ko da wannan dukiya idan ka gani Umar bin Khattab yanda ya sadaka da wannan wato abin da ya shahi wato waqafin nashi a gurguje wannan hadisi zamu gani yanda wato halaccin waqafi a abin da ya shahi musulunci musulunci ya zo mana ya nuna mana ya halatta mutum yayi waqafin wata dukiyar shi dan ya nemi lada a wajen ubangiji subhanahu wata'ala sannan abu ne wanda yake da falala sadaka ce wadda zata iske ka a gobe ranar tashin alkiyama idan ka mutu idan ka mutu wato ladanta yana kai maka haka zan mu gani irin yanda Umar yarda Allah ta tabbata a gare shi wannan waqafi da yayi ya rarraba shi kaso kaso kai ka ce ka sanda Allah subhanahu wataala ya ambata wanda suke ake ba zaka kaga yace matalauta yace makusanta asai bayi ibnu sabil dai kai wanda ya kula da ita ma ya ce ya zamanto ya ɗauki wani abu wato bil ma'ruf wannan duka yana nuna mana irin wato falala ta wannan abin da ya shahi wato waƙafi a gurguje wannan hadisi kamar yadda ya gabata ƙarin bayani kenan wato a kan shi malam sai ya ce alhadisul khamis wa thalathuna ba'da al mi'ataini an umar bin an umar radiyallahu anhu qala hamaltu ala farasin fi sabilillahi فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تعر في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن الآعد في هبته كالآعد في قيئه وفي لفظ الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه wato wannan hadisi na gaba Imam al-Bukhari ya rawaito shi da Muslim wanda Umar shine ya ƙara rawaito mana wannan hadisi yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa hamaltu ala farasin fi sabilillah ai na mallaka ma wani mutum wato wani doki don ya ringa huta ɗaukaka kalmar la'ilaha illallah da wannan doki. Sai ya ce fa a ba a hullazi kana inda. Wato wannan mutumin da Umar ya ba shi doki sai ya tozartar da wannan doki. Ya zamanto misali bai kula da shi. Kenan ya zamanto dokin ya tozarta misali ko yana da yunwa ko wani abu makamancin haka. Ya ce fa a rattu an ashtariyahu sai na so in je in sayi wannan dokin da da wato na ba shi fi sabilillah. wazanantu annahu yabi'uhu yabi'uhu bi rukhsin nayi zatan cewa fa idan naje sai tunda ya bar shi ya lalace yanzu a da arhabi sai da muni shi to da nayi tunanin wannan Umar sai ya ce fa sa'altu annabiyya sallallahu alaihi wasallam nan ma dai sai na koma nake tambaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da wannan sha'ani fa qala annabi me yace mishi yace la tashtarihi kada ka sai wannan doki wala ta'urfi sadaqatika kada ka koma akan sadakarka ka riga ai ka bada shi sadaka to kada ka koma akan wannan sadaka yace wa ina atakahu bi dirhami koda kwar kaje yazo yace zai saida ma shi da dirhami guda zai saida ma wannan doki yace ka san da cewa fa innal a'ida fi hibatihi kal a'idi fi qayhi mutumin da yake komawa ga kyautar shi ga sadakar shi kamar mutum ne wanda zai yi amai kuma ya lashe shi annabi sallallahu alaihi wasallama a wani lafazi yace allazi ya'udu fi sadaqatihi kasan da cewa mutumin da zai koma ga sadakar shi kai sadaka kuma ka koma ko ka amshi ko ka tsaye to kalkalbi ya'udu fi qaihi kamar kare ne da zai yi amai kuma ya maida aman shi ya zamanto a ya cinye ya lashe shi to wannan shine tarjuma wannan hadisi Umar dan Khattab yake cewa hamaltu ala farasin fi sabilillah wato ya mallaka ma wani daga cikin sahabbai doki don ya je idan za a wuta yaƙi ya ringa zuwa da wannan doki yaƙi wanda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam doki yana daga abubuwa masu tsada idan ya zamanto kana da doki eh za a wuta yaƙi aka wuta yaƙi aka samu ganima kai mai doki biyu ake baka kaso biyu ake baka kasanta da kasan doki biyu ake baka saboda irin kimar doki da tsadar shi shi yasa idan ka duba cikin sira gazuwa kaso nawa kaso uku doki biyu kai daya yace yasa cikin sira idan ka duba zaka gani duk futuhat ko kuma gazuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zaka gani irin dawakan da aka huta da su ɗaiɗaiku ne ba mutane jiya ba suke da doki to Umar ya ba ma wani bawan Allah doki dan idan za a yi mi za a huta yaƙi ya ya hausa ba wannan dokin ya dai wanda wannan kuma yana nuna mana yana shiga karkashin mi ne karkashin hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man jahaza ghaziyan faqad gaza dukkan mutumin da yayi tanadin wato ya tanadin ma wanda zai huta yaƙi kayan yaƙi to shi ma kamar yayi ji yaƙin ne ko kuma mutumin da ya zamanto ya ya kulan ma wanda ya tayi yaƙi da iyallan shi ya ba su abinci to shi ma yana da ladan wannan kamar ya je yayi yaƙi to dan kaga Umar ya tanadan ma wannan mutumin dokin da zai hau ya je yaƙi kaga an tayi yaƙin da shi yana da ladan shi na tahiya kuma yana da ladan wannan mutumin da ya tayi kaga sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam to Umar sai ya ga wannan mutumin fa adahu alladhi kana indahu sai ga ya tozartar da wannan doki bai kula da shi to kai idan ka bada misali kai ne ka ba wani abu kyauta sai ka gani bai kula da wannan abin kai sai zaka ji baka dan jin dadi da sai ma in kyautar kayi da ne dan mi dan ka samu sakamako a wajen ubangiji subhanahu wataala kaga zai tozartar da wannan to Umar da ya ga wannan fa arada an yashtariyahu sai ya so ya je ya sayi wannan dokin wa zanantu annahu yabi'ahu bi rukhsin yace nayi zaton cewa wa idan naje sai da sauki da rangwame zai sai da mun shi da arha to amma kahin yaje sai tunani yace to bari in koma dai in tambaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yazo ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace mishi mi la tashtari kada ka sayi wannan doki wala ta'ud fi sadaqatika kada ka koma ga sadakarka sadaka ce kai ka riga ka bada ta dan mi dan ka samu lada a wajen Allah akan kare ma zunubanka an riga an baka lada an kan kare ma zunubanka kuma ka koma ka kwace sadaka to kenan ka gani kai abin da bai dace ba yace wa ina ataqahu bi dirhamin kai koda ko zai saida ma wannan doki da dirhami guda kada ka saye shi saboda ka riga ka bada shi sadaka to ka san da cewa fa innal a'ida fi hibatihi kal a'idi fi qayhi mutumin da yake koma ga sadaka shi ka bada abu kyauta ka je ka kwace ko kuma ka je ka yi siyo shi to wannan kamar ka yi amai ne kuma ka koma ka lashe amanka a wani lafazi ya ce alladhi ya'udu fi sadaqatihi kal kalbi ya'udu fi qayhi mutumin da yake komawa ga sadaka shi to kamar kare ne da yake yin amai ya zamanto wato ya lashe nan mun gani irin yanda shari'ar musulunci ta nuna mana abin da ya shahi kyauta kana iya kai kyauta wadda zaka nemi lada a wajen ubangiji subhanahu wata'ala sannan kuma akwai kyauta wadda za ta janyo maka mai ƙauna annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa dahadu dahabu wato ku ringa zamantawa kuna ma junanku kyautata kyautace kuna yi wa junanku kyauta sai ku ringa ƙaunatar wato junanku yau kai ne kaga wani ka bashi kyauta abu zaka gani wani yana ƙaunar ka da wani abu na hassada da wani abu na abin da ya shahi wannan zaka gani yana yana gusawa daga abin da ya shahi zuciyar shi to wannan bangare guda na kyauta bangare na biyu shine kyauta wanda zaka bada ka nemi sakamakon ta wajen Allah subhanahu wataala kinan kaga wannan ita ma kyauta ce wanda zaka samu lada sannan kuma akwai kyauta ta abin da ya shahi bashi wani kana bin shi bashi ka gani ba zai iya biya ko kuma har zai iya biya ba kace wani bashin nan da nake bin ka na wato jikka 100 na yahe maka shi na baka shi kyauta na yahe maka wannan kaga shi ma zaka samu lada in kai kyakkyawan niyya akwai kuma wato kyauta wadda take ta iwan ita kuma wadda irin mutanen mu ƴan uwa na da na ƙauye mutum zai zo daga ƙauye zai zo wajen wani ɗan uwan shi a birni sai je dan tattaro nan wani waken shi murhin kwano nan wani hatsin shi nan wani kwayayen shi ya zo ya kawo maka amma kawo maka da yayi da miniyan idan zai tashi bi ka ba shi abin da ya yi wannan ka ba shi abin da ya yi wannan da wannan ka gani shi ma kyauta ce wadda shari'a musulunci ta halatta ta amma dai kuma menene za a halla akari da shi shine idan ka idan ya kawo maka kada ka ba shi ƙasa da abin da ya kawo maka abinda ake so shine ka lullumta mishi idan ka bashi ƙasa ya ga dama ya ce a'a wani ya rike kayan ka a bani wannan abubuwan da na kama ya je ya je kasuwa ya sai da kayan shi wannan ya halatta amma idan ya kawo maka kai kuma baka san baka bashi ba wanda ka ce wani abin nan ayi hakuri yau bani da wato abin da zan baka in yace a shikenan to walillahi alhamd amma in ya zamanto ka san bakkara kuma baka bashi ba abin da ya hina shi to abin da yake shine ka bar mishi kayan shi ko kuma in ya ga ka bashi kaɗan ya ɗauke ya koma abin da ya shafi kasuwa ya je ya wato sai da kayan shi a gurguje wannan harisin zan mu gani irin kwaɗayi na sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama akan neman wato kohoyi na alkhairi kaga shi nan Umar ya ba da doki ne dan a hau a ringa zuwa yaki kuma da ya gani ya tozarta yake nema ma ya je ya so shi wanda an rawaito amma Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar bin Khattab ya kasance idan ya ba wani kyauta kyauta abu sai gani abin kaje zaka saida shi alal haqiqa kai kaje ka sai wannan abin bai halatta amma Umar shi Abdullahi dan Umar sai ya je ya sayo abin kuma ya sake ba wani sadaka an gane kai ne na baka wato wannan abin sadaka ina neman lada wajen Allah sai naga kuma zaka je ka saida abin sai in kiwa in ce nawa zaka saida kaza sai ka badi in baka kuɗin kuma yin je in ba wani to haka abdullahi dan umar yake amma ka je ka sai ka yi amfani da shi wannan shine bai dacewa shi yasa dukkan abin da aka bada shi sadaka ko fi sabilillahi ko waqafi bai halatta ya zamanto wato an ka koma kana cin abin ya zamanto ka kanan nage abin da yafi shine ya zamanto ka bada shi ayi tasarrufin shi fi sabilillahi wannan hadisin kenan yana nuna mana irin kwadayi na sabon annabi sallallahu alaihi wasallama akan neman kohohi na alkhairi duk inda suke dan su zamanto wato sun sun zamanto sun aikata sannan kuma akwai haramci na mutum ya koma ga kyautar da ya yi ka yi kyauta ka koma mata wannan haramun ne ko sadaka ko kuma wani aiki mana garci ka yi aiki mana garci ka koma ka ce ka kwace wannan aikin wannan haramun ne a cikin abin da ya shahi wato musulunci Allah subhanahu wataala ya dace da mu sai malam yake cewa al-hadisu sadis wa 80 ba'da al-mi'ataini an abdullahi wa an abdullahi bin wa an ibn abbas radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الآعد في هبته كالآعد في قيئه وتوانا حديث شما قطن قطن حديث دي قباتني واندا عبد الله دان عباس يرويتو من تيوى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي mutumin da yake komawa ga kyautar shi kamar wato mutumin da yake koma ma wato aman shi ka gani yana yana gwada mana dai haramci na abin da ya shahi mutum ya koma ga sadaka idan yayi ko kuma abin da ya shahi wato kyauta wanda kuma haramcin zan mu gani ya yi tsanani har ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama a wata ruwaya yayi tashbihin komawar wannan da zaka yi irin komawa ta kare wanda mun ga kare ai ba abu ne ba wanda wato abin da ya shahi abu ne mai kima sannan kuma aka kamanta tashbihi na biyu aka kamanta shi da mi da amai kamar kare da yayi amai kuma ya lashi kaga abin ya cika abin da ya shafi muni shi yasa kenan bai dacewa ga mutumin da yake mummuni ya zamanto yana siffantuwa da irin wannan sifofi idan yayi kyauta ya zamanto kuma ya koma mata sai ya zamanto kamar wato kare ne yayi amai ya lashi Allah subhanahu wataala ya kare mu malam yace al hadisu sabi' wa 80 ba'da al mi'ataini النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي أمرا بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين أو واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي لفظ فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور وفي لفظ فأشهد على هذا غيري وتوانا حديث إمام البخاري لمسلم سكر ويتوش malam ya rawaito mana shi riwaya daga Nu'man bin Bashir yarda Allah ta tabbata a gare su kala yake cewa tasaddaqa alayya abi bi ba'd malihi wato mahaifin shi yayi mishi sadaka ya bashi wata kyauta da wani bangare daga cikin dukiyar shi wanda ya zo cewa wata baiwa ne wata baiwa ce baban nashi wato ya bashi ita to da ya bashi mahaifiyar shi amara diyar rawaha sai take cewa la arda hatta tushhida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am la arda hatta tushhida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ba zai mahaifiyar tashi tace ba za ta yarda ba har sai mene har sai an je wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi sheda yayi sheda kan me kan kyautar da aka bashi to da tawada aka fantalaka abi nu'man yake cewa mahaifin shi sai ya tashi ya tahi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama li yushhida ala sadaqati dan ya sheda akan mi akan wannan sadaka da aka bashi wato sadaka da aka ba ma shi wato nu'man فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم سيجي مش عفعلت هذا بولدك كلهم shin kai bashir ka aikata wannan duka kyautar ga dukkan iyanka ga baki ɗayansu duka kowanne ka bashi kyauta abinda ka ba ma Norman faqala sai baban Norman yake cewa la a a ban aikata ba haka ya rasulullah qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa'dilu fi auladikum ku ringa yin adalci a cikin a tsake tsakin wato yaran a cikin yaran ku ku ringa yin adalci faraja abi faradda tilka sadaqa sai mahaifin shi ya dawo ya amshi wannan kyautai da aka bashi da an bashi yanzu aka amshe saboda ba a ba ba sauran wato yara a wani lafazi yace fala tushhidini idan annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ka ba diyanka duka wannan kyauta yace a yace to kada ka sa ni shaida akan wannan fa inni la ashhadu ala jawrin saboda ni banna yin shaida akan zalunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta wannan da abin da ya shahimi abin da ya shahi zalunci a wani lafazi yace fa ashhid ala hadha ghairi a a tunda haka ne ka je ka samu wani wani na ya je yayi shaida amma ni banna yin shaida akan wannan a wani lafazi yace ayasurruka an yakuna banuka fil birri sawa'un shin kai yanzu ya kai bashir kana so ya zamanto duka iyanka su zamanto a irin yanda suke maka biyayya su zamanto daidai da daida kowa a ce yana jin magana ka yana biyayya ka yana ma biyayya fa qala sai yake cewa na'am bala kware ya rasulullah ina son wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace fala idan idan to wannan da kace ka ba wa na kyauta janye ta bata baduwa a wani lafazi yake cewa afa kulluhum a'taita kama a'taituhu shin gabaki ɗaya ɗiyanka ka ba su wannan kyauta kamar yanda wato ka ba ma wannan bashir ƙala la ka ba ma nu'man ƙala la ya ce a'a ya ce falaisa yi sulih hada wa inni la ashhadu illa ala haqqi nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kuma kaman jin haka ba zai zama to ya inganta ba saboda ni ba na shaida sai akan mi sai akan abin da yake wato gaskiya nabi sallallahu alaihi wasallam duka wannan alfazin da suka zo wato sun inganta wannan hadisi shi ya zo ya nuna mana mene shine hukuncin wato abin da ya shahi kyauta idan ka yi wa wani kyauta a yi shaida a kanta na farko sannan kuma menene ya dace a yi kyauta da abin da bai dace ba waye ya kamata a ma kyauta kuma waye bai dace ba a mishi nan nu'man bin bashir mahaifin shi ne ya gane shi ya ba shi wata kyauta da ya ba shi wannan kyautar sai mahaifiyar shi ta ce a'a yanzu ka gani wannan wane akwai kuma sauran iyanka Ina ya kamata a je a yi shaida cewa wane ka ba shi kaza kyauta a je a yi takarda in mu a zamaninmu ne kira a je a yi takarda to aka zo ja annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye shi shin iyan naka ga baki ɗaya ka ba su yace a bai ba su ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to ba zan yi shaida ba akan wannan ina abin da yafi dacewa kai ne zaka ma danka kyauta kama ga baki ɗaya ɗiyan naka in kyauta ce ta haka amma malamai suna toga cewa cewa akwai lokacin da zaka iya keɓantar wani da kyauta misali shine misali ɗanka ne wane ya zamanto yana da kaifin ƙwaƙwalwa yana karatu a wata makaranta wadda makarantar nan sai an zuba kuɗi da yawa kaga nan baya ka cewa in ka zuba ma wane in ka zuba ma wane a shi wani abu makaranta yake madaidaiciya ga sanannan ne daidai kan shi shi kuma wancan yana karatu a wata makaranta wadda sai an zuba dukiya to kaga sai ka je ka zuba dukiya a wannan dan ya je yayi karatu wannan ba laifi bane ko kuma wani danka ya girma ya warware sai zamanto zai yi arme ko yayi arme kace wani zo ga gida nan ka zamna bai dace a ce wannan da yake shan nono shi ma a bashi gida ya je ya zamna a wannan ba a ce ba ka a wannan lokaci ne ko kuma wani bai da lahiya sai an kashe kudade da yawa an mushe magani baka ce ba wannan kuɗi da aka sarwanta a wajen wani sai an sarwanta a wajen wancan kenan kowanne bi hasabi qadari hajar shi wannan ba laifi bane ba amma kawai kyauta ce haka zaka yi sakaka to abin da yafi dacewa kowanne ka zo ka bashi kuma aka ce ka zamanto kayi musawa malamai sun yi sabani shin zai zamanto kyautar da za a ba su kowa daidai wa daida ko kuma a'a za a yi irin na rabon gado lil zakari mislu azil unsayni wasu malamai suka ce a za a yi lil zakari mislu azil unsayni amma suka ce a al'afdal shi ne zamanto an yi daidai wa daida ko kuma kowanne gwalgwadon buƙatar shi gwalgwadon buƙatar shi wannan misali bai iya kashe kaza bai iya amfani da kaza ke ka bashi ko kuma misali ana suna karatu ga baki ɗaya sai ka ce to shikenan yanzu dukkan mutumin da ya zamanto ya zo na farko a karatun shi za a bashi kyauta ta abu kaza to kaga yanzu wannan tanafusi za a yi gaba ɗaya ba a ce ba wannan ya yi ƙoƙari ya je ya fasa barci yana ta karatu yana ta karatu shi kuma wancan guda daga ya zo ya ɗauki telekomandar ya juya can arewa ya juya can yamma ya juya can gabas ya juya can kinani ya juya can mbc an zo ana karatu shi wancan ya zo an ba shi takarda yana jin daɗi ya zo gida shi kuma wancan da aka ba shi takarda ma sai da aka rako shi rabin gida ka ce kuma ka ba su kyauta duka ɗaya kaga wannan ba yayi ba idan za a zama to wanda wanda yayi kokari da kace wanda ya zo na kaza ko yayi kokari a karatu za a bashi kaza dan a shajja'a su to wannan shi ma malamai suka ce wato babu lai kina ala kulli hal nan mahaifiyar shi ita ce sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shaida annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a a shi wa yayi ba shaida akan abin da ya shahi zalunci saboda ba a ba ba wa'ancan kyauta kuma shi za a zo a kadaice shi kina wannan hadisin yana karantar da mu abin da ya shafi shaidar wannan sannan kuma yana karantar da mu wato mustahabbancin idan an yi abu wato na shaida ka nemi wanda yake babba ko kuma wani wanda yake malami ko wani wanda yake da falala ya zamanto ya sanar da kai lalla idan akan kuskure kake sai ya zamanto ya bayyana maka abin da yake wato daidai sannan kuma wannan hadisin yana nuna mana irin haramci nami ne na shaida akan zalunci duk abin da ka san zalunci ne za a yi to bai halatta ya zamanto ka shiga wato ya zamanto aje a ringa wato shaida da kai saboda abu ne zalunci nan muji annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi fa inni la ashhadu ala ghaurin sanda cewa wa ni ba na yin shaida akan mi akan zalunci to shi yasa dole wato abu wanda yake zaka yi shaida yi ka tantance cewa shin abun wannan daidai ne tabbas ne hakika ne gaskiya ne in ya so sai ka zamanto wato kayi shaida a kan shi Allah subhanahu wataala ya datar da malai yake cewa na hadisu samin wa 80 ba'da al-mi'atayn an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama amana ahla khaybar bi shatarin ma yakhruj bi shatari ma yakhruj minha min tamrin aw zar'in wato wannan hadisi na 288 malai yake cewa daga abdullahi dan umar yarda Allah ta tabbata a gare su annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi wasallama amala ahla khaybari ya mu'amalanci mutanen khaybar bi shatari ma yakhruju minha min tamari da rabin abinda suke huddawa na wato abinda ya shayi da binu au zar'in ko kuma wata shibka ko wani tsirrai kenan wannan mutanen khaybar wanda mun sani yahudawa su suka je garin haibar suka share suka zamna to sai ya zamanto lokacin da suka karya alkawari aka je aka yaƙe su sai ya zamanto an samu wato garin an kama shi to annabi sallallahu alaihi wasallama ganin yanda su suka san garin su su suke kula da garin to sai aka zo aka ajiye wata doka to wannan garakai garka garka da gonannaki sun zamanto karkashin wa karkashin musulmai yanzu to yanzu ku ku zo ‘yan aiki ku zo ku yi aiki idan aka huddo abu za mu raba ku a ba ku rabi sakamakon aikin ku mu kuma mu ɗauki rabi to shine anan hadisin wannan yake nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya mu'amalanci wato mutanen khaibar da rabin abin da suke huddawa na dabino misali an huddo bahu 20 na dabino sai a raba to ku ku wanda kuka yi aiki ku dauki 20 ku dauki 10 mu ma musulmi mu dauki 10 saboda musulmi sun tayi sun shagala da abin da ya shahi da'awa da shiga yaki da jihadi da wasu abubuwa ba a ce ba a dawo a zamana a khaibar a shiga noma a bar kuma da'awa a shiga noma a bar da'awa ka gani sai abin ya zamanto an samu kaskanci shi yasa wancan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk lokacin da kuka kasance kun shagala da abin da ya shahi noma da kiyo kuka bar jihadi kuka bar ɗaukaka kalmar la ilaha illallah to sallallahu alaikum zilla Allah subhanahu wata'ala sai ya dora muku kaskanci ka gani mutane yanzu da za a ce gabaki ɗaya musulmi kowa hankalin shi ya koma kan gona kowa hankalin shi kan kiwo kawai kasuwanci fita da awa da ake zuwa ƙauye ba a yi an bar huta da'awa an bar kira zuwa ga Allah kawai kowa ya tayi shi kawai dukiya dukiya ake nema to sai Allah subhanahu wataala ya dora muku kaskanci kuma Allah ba zai sabke wannan kaskancin ba ba zai cire muku shi ba har sai an dawo har sai an dawo da kuma halin daman dan adam ne annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yana cewa ma bi ibani ja'i'ani ba ta yafi min dhalla an qur'a'uha yana kamanta irin yanda dan adam yake son dukiya da son suna da san dukiya da san suna wa tuhibbuna almala hubban jamma wala kulli hal Allah subhanahu wataala ya kare mu to wannan hadisin ya nuna mana kuma wata mu'amala ita ce ta abin da ya shahi almusaqat da abin da ya shahi almuzara almusaqat daga abin da ya shahi an ciro ta ne daga asaqyu shayarwa shayarwa suqya shayarwa to wannan mu'amala shine ta wane yana da gona wani ne yana da gonar daki ba zai iya noma su ga baki ne ba sai ce to wane zo ka noma wannan gona ga gona ta ka noma ta idan ya zamanto an samu abin amfanin gona za mu raba tsaka ko mu raba tsaka rabi naka rabi nawa ko kuma a mu raba uku kai ka ka sha wahala ka dauki kashi biyu ni kuma wanda gona ta ce kaman kashi daya to wannan ya halatta wato abin da ya shafi musulunci shi yasa ran mu gani wato nan annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen Khaibar wato da wannan ya mu'amalance su cewa wato idan suka je gonan da kin da sunan sun zama na musulmi to idan aka aikata abinda aka aikata na noma aka samu dabino aka samu idace da wasu abubuwa na kayan amfanin gona to rabi na su rabi na musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam haka wato ya mu'amalance su sai malai yace al hadisu 89 ba'da al 200 الرافع بن خديج قال كنا أكثر أنصارا حقلا وكنا نكري عر... نكري العرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فأما الورق فلم ينهانا da wannan hadisi na gaba shi ma yana da wato shige da wannan shine hadisin daga Rafi' dan Khadij yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa kunna aksar nakhlan mun kasance kunna aksara ansar an aksara al-ansari na haqlan wato mun kasance wanda suka fi wato yawan wato gonannaki ga mutanen Madina yace wa kunna nukri al-arda ala anna lana hadhihi wa lahum hadhihi haka mun kasance muna ba da hayar wato gona ya zamanto nan namu ne can kuma wato na na wanda muka ba ma haya ne yace fa rubbama akhrajat hadhihi wa lam tukhrij hadhihi so da yawa za a samu bangaren da muka bada wani waje yayi wani waje kuma wato bai ba fa nahana an zalika sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da wannan fa ammal wariqu amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma abin da ya shahi kasuwanci ko kuma siye da dukiya da zinari kamar mutun yazo ya baka dukiya ya dauki haya gonarka yace fa dam yana hana bai hana su ba wato wannan hadisin Rafi dan Khadija yake cewa mun kasance a Madina mun fi ansar gabaki da yawan gonaki. Zaka samu irin a ƙauyuka. Ka gani ɗan gidan suwa da sun yi kowa gona. Mafi yawa gonar garin tasu ce sun yi kowa gonan nake. to shi ma a gonin madina suna daga cikin mutanen da suka yi mutanen madina gonaki ya ce sai suka kasance har suna ba da hayar gonai amma ya suke ba da hayar gonai sai a zo a ce to kai za ba ka hayar gonar wannan ka zo ka aikata ta amma ɓangaren kaza namu ne ɓangaren kaza kuma naka ne kai kawai aiki za kai da abin da ya huto na ɓangare kaza namu ne kai kuma na ɓangare kaza naka ne ya ce farubba ma kharajat hazihi wa lam tukhrij hadha yace so da yawa za a samu bangare guda yayi ko bangare guda bai ba to kai yanzu mai gona misali na san gona ta na san inda kasa take da tafshi dama na san inda daga nasa abu kwana 40 ya hudo to ka zo zaka ba ma mutum wanne zaka ba shi a ɗabi'a ɗan adam ka san can kuma hako ne tauri gare shi la'alla ko abu kaza ba zai huto ba wajen sai ka zo ka ce to wane can wajen haƙwa-haƙwan naka ne ta sanawan ɗan adam haka yi mafi yawa zai to nan kuma nawa ne kinan ka zo kai ka yi tabar ruwa ka yi tabar kula da shirkoki duk abin da ya huto a can daga nan wannan eka guda dukkan naka ne kai ku kasan wajen tauri gare shi ko kuma nan mu kuma nan in ya huto namu ne to da aka yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam dai suna yin haka annabi sai ya hana yace a'a ka ai wannan amma idan haya ce za a bada ta mutum ya bada dukiya wani ga gona ta nawa zan baka hayar ta ka zo ka noma wannan shekarar dinare kaza ko dirhami kaza ko jika dari kaza ko kuma kaza to gashi na baka to shikenan je ka kai duk abin da ka ci anwani naka ne kawai ni haya ce na baka to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai hadisi ba akan wannan sai ya tabbatar da su wato akan wannan ya kace a raba shi kashi ɗina ka to ai shi wannan irin na baya ne na haiba wanda annan sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalanci suwa mutanen haibar musulmi sun ci ganimar haibar sai zaman tomi ne su sun koma suna kula da abin da ya shafi wuta yaki to ga wannan su kuma su daman suka yi sanin gonin nakinsu nabi ya ce to a zo a zo ku ci gaba da kula da gonannakin nan amma daga yau rabi ne za a zo idan abin ya fito tsirrai an samu bahu 80 to rabi na ku rabi na wannan haka ne kamar muka bada misalin cewa kai ne ka zo kana da gona ɗaya biyu uku misali ka gani ba ka iya nome sauran sai ka ce wani zo ga gona ta nan ka zo ka yi aiki gashi nan ka shifka a shifka a yi komi amma idan ko kuma ga shukokin nan suna nan ka ringa shayar da su ruwa kana kula da su kaza da kaza idan tsirrai suka huto sai ya zama to mu zo a raba kai ka dauki kaso biyu in ka sha wahala da yawa misali ni in dauki kaso ɗaya mai gona ko kuma a mu raba tsaka ko kuma sama da haka ko kuma ƙasa da haka ala hasab yanda kuka yi ittifaqi ala hasab yanda kuka yi ittifaqi idan kuma ya zo ya noma ya zo ya ce bai baka komi to dan kuma yake je gidan alƙali wane gona ta ce kaza nan kuma abin da zai yi in akwai shaidu sai su zo in babu shaidu kuma sai a koma albayyanatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara idan in ya kuma wannan kuma sai dai ka nema a can idan an je Allah subhanahu wataala ya datar da mu ala kulli hal wannan hadisi zan mu gani akwai halaccin bada hayar gona amma da kudi misali ka siye ka ka bada kudi na haya cewa na dauki gonar ka haya wato in noma ta ko kuma in shayar abin da waya yi wannan shekara na wani sannan kuma zan mu gani haramcin ya zamanto a gona ka zo ka ce a raba nan in ya huto na wani nan in ya huto na kai saboda me akwai jahala akwai akwai ruduwa duk abin da ke da akwai rudu kuma musulunci ya hane mu akan shi musulunci ya hane mu da dukkan abin da yake wato abin da ya shafi rudu kamar yadda muka gani a cikin kitabul kitabul buyo lalla mu tsaya daga nan duk da wannan hadisin na gaba yana da alaka da wannan lissafi mai zawaye mu dasa daga shi da fata abin da muka faɗi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shaye shi daga cikin zakatan mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين